الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan wato dare na laraba yammacin talata ashirin da ɗaya ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas ashirin da biyu da ɗaya suka sa ashirin da biyu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiya idan ba mantawa mun tsaya darasi na 262 za mu tashi darasi na 263 shafi na 500 da biyar shine hadisin ibn umar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da biyar a wannan littafi mai albarka na allu'ulu wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan a wannan masallaci na mu'assasatu salafiya da ke gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana malaiti babun babi na talatin da ashirin da ɗaya kenan yace babu qissati ashabil ghari salasa babun da zai bayani akan kissa labarin ma'abota kogo su uku wa tawassuli bi salihil a'mal da kuma yin tawassali kamun kafa da kyawawan ayyuka الحديث ألف وسبعمائة وخمس وخمسة وأربعون حديث من لما تدبو دي قريبا كويدا أربعين دبير an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda an nabi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yace kharaja salatatun yamshun wasu mutum uku sun fito yamshuna suna tafiya sun fito suna tafiya fa asabahumul madar kawai sai ruwan sama ya same su ya sako shine fa asabahumul madaru sai ruwa ya sako ya tare su a hanya to shine mala yace fa dakhalu fi gari sai suka shiga wani kogo fi jawalin a cikin wani dutse suka fake fal haddat alaihim sakra ana haka kawai sai wani fa irin katon dutsen nan na wuta sai gangaro in haɗat alaihim sakra ya gangaro sai kulle su a cikin kogon kala mai ruwa ya ce abdullahi dan umar ya ce fa kala ba abuhum li ba'd to sai sashin su ya kalli sashi ya ce ud'u Allah bi afdali amalin amiltumuhu kun san ba mu da wata mafita da za ta kwace mu yau ku roƙi Allah da mafi kyawun aikin da kuka yi tsakaninku da Allah da mafi falalar aikin da kuka aikata tsakaninku da Allah ku roƙi Allah da shi fa qala ahaduhum sai ɗaya daga cikin su yace Allahumma ya Allah inni kana li abawan ni kam na kasance ina da iyaye guda biyu duk suna na a rayi shekhani dukkan su sun tsufa kabirani suna da shekaru manya ne fa kuntu akhruju far'a na na kasance ina fita kiwo ina fita ne kiwo sun ma'adi'u sanan dawo yace fa ahlubu idan na tashi dawowa sai na yiwu na tatso nono in taho da shi fa adi'u bil hilab in taho da wannan nonon da na tatsa yace fa ati bihi abawayya in kawo wa iyayena wannan nonon da na samo fa ya shira bani su fara sha sun ma istibiya sannan je in shayar da 'yan ƙananan 'ya'yana wa ahli da iyalina wa imra'ati da kuma mai ɗaki na matata yace fa ta sabtu laylatan wata rana sai na je na zauna na dade fajitu lokacin da ya tashi da ya saba dawowa da yamma bai dawo ba sai da daddare can bayan isha saboda haka yace sai na zo bai zawo ma na iman ina zuwa na tadda iyaye na duk sun yi bacci sun gaji da jira kale yace fa karitu an uqidahuma sai nake kin nake kyaman na farkar da su daga bacci na tashe su wasibiyatu su kuma yara saboda yunwa sun kasa bacci yadda za zauna inda rijili suna ta kai komo wajen kafata suna ta rike mun kafa saboda akwai ƙananan yara kowa yunwa yake ji suna ta rike kafan mahaifinsu domin ya ba su abin da ya zo da shi ya ce falam ya zalzalika da abi wa da abahuma a taɗala alfajir ya ce ɗabi'una ba su fushe ba haka abin nufi abin da na tsaya wannan da na yi ina jira su tashi ban gushe ba ina yi shine da abi ɗabi'ar da na taho da ita ina yi ban gushe ba wa da abahuma su ma da ɗabi'a su ta bacci ba su gushe ba suna wannan baccin nasu suna ta yi to me ya faru sai ya ce hatta dala alfajir ina tsaye a kan za sai da gari ya waye alfajir ya kullu ga matarsa ga yayansa duk bai ba su abinci ba saboda me saboda iyayensa ba su sha ba ya ce Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika idan har ka san nayi wannan ibtiza a mardatik ko imtiga a wajhik a wannan ruwayar dan neman yardarka sai ce fakhruj anna fakhruj anna furjatan nara min hasama domin gaba ɗaya didin ko hannun su ba sa gani saboda duhu ya Allah ka bude mana wata kofa da za mu rika hango sama abin nufi wato mu ga haske mu samu damar fita kali yace fa furija anhum sai Allah ya dan sa dutse ya matsa sai suka hango hasken amma ba za a iya fita ba kuma dama abin da ya roƙa kenan rana na shigowa haske na shigowa amma ba wanda ya zai fita yawwa to sai ya ce kane ya ce wa kane al'akar na biyun sai ya miƙe shi ma ya ce allahumma ya allah in kunta ta alamu anni kuntu uhibbu imra'atan min banati ammi ya Allah ka san ni kam ina kaunar wata yarinya daga cikin ƴaƴan babbanni na Allah ya jarrabe ni da santa ina kaunar ta matuƙa min banati ammi daga ƴaƴan babbanni na ka ashaddi ma yuhibbu rajulun nisa kai ka ce kai fiye da yadda namiji yake son mace irin bege zai zai yake saboda kaunar da yake mata ya yi ya yi ta ƙi bashi haɗin kai faƙalar sai ta ce lata na lu zalika minha ta ce ba fa za ka samu wannan abin da kake bukata ba da akwai ruwayar da ta zo ta nuna cewa kamar yadda ruwayar riyadu sari yana ta ɗan sha bamban da wannan ɗan ƙarin bayani kaɗan haka sauran kutubun sitta idan ka duba inda aka kawo za ga akwai wasu bayanan da yake ƙarin bayani akan wannan bacin karo gaba ɗaya ƙarin bayani ne kawai dama shi hadisi ko kisa ko kuma matsala kana so ka gane ta ɗorukun hadis ake tattarawa ka tattara su sai wancan gurin ya ƙara ma bayani na wani gurin da aka dunkule saboda haka yayi yayi da ita sai nan da bukata ta ciyo ta ba yadda za ta yi domin babban nata baya nan kuma ya an nuna cewa kamar karkashinsa take ajiya aka batta kaga soyayya ta irin wanda za ta rika walkawa a gaban ka tana kaiwa ta komo ta yi alwala ta yi fito daga wanka duk kana gani kuma kana so ta sha bamban da wanda yake gani daga nesa ta sha bamban saboda haka ya fitinu da ita matukar fitinantuwa turan nan kuma ɗabi'a da ya mace kasan dole sai da kwalliya da bukatu iri-iri kisa ko abin da na gaya wa wani ɗazu muna tattauna wani bawan Allah da ya ce min yaran sa ana maganar mun shiga cikin beauty malam Muhammad ka mu saboda haka new sai sai muka ga mutanen da da an ka shiga zaka ga kamar an taso daga masallacin juma'a babu su yanzu da yawa sai muke tattauna sai malamin mu mala bukari da yake cewa ɗaya daga cikin factors din akwai matsalar tsadar mai ba kowa ne yanzu zai iya ɗaukan ɗau nauyi yarsa daga na'ibawa ta rika zuwa biyu ke kullum ta dawo kuɗin motar in ka kalla sai ka bata dubu uku ne ba ka so ta yi biye biye in ba haka ba za ta rika bin maza sai nake ce wa wani sai yake ce mun muna ta yi dinje ce mun ƴaƴan sa biyu shi ma duk da yana ta dinyo da yace dubu biyu yake bayarwa sai na ce in ma ya ba haka dole ka bayar domin dan ka kiyaye mutuncin ƴaƴanka domin su ba neman raki babu karka yadda su fara suna fara wannan to duk yadda kake jin ka ba su tarbiyya a gida za ta sauka za ta sauka saboda haka ba ƙoro namiji za ka iya ma ƙoro ka ce dawo a kafa amma wanda mace yau da gobe ta dawo wani a kafa wani zai tsaya ya ba ta lik kuma za ta hau domin yan adam ce yawwa to shi yasa ya zamto wasu suna ji suna gani in sun zama admission na guri mai nisa sai a kura a kana ji kana gani da an soke rams amma yanzu sun dawo da ita saboda yanzu neman ɗaliban ma ake wallahi ba irin da eh so ake su zo ga kuɗin registration to duk wayan abubuwan suna cikin dalilan da ya janyo za ka ga yanzu ɗaliban tsilla tsilla za ka raka gani to saboda haka sai zanto ta shiga bukata ta ce la tanalu zalika minha ba za ka samu haka daga gare ta ba hatta ta wadiya hali ata dinar har sai ka ba ta dinari ɗari a ruwayar riyadu sali da dinari ɗari da ashirin aka ce dinari ba ba dirhami ba me dinari wani ubaku shi ne nisabin zaka nisabin sadaki wani ubaku kage yanzu lissafin gwar za a yi nawa ne kudin sadaki dubu dari wajen biyu ne dari da wani abu ko to a bashi dari da hamsin shi ne rubu dinar dari da hamsin sau hudu dari shida to dari shida sau dari shi ne abin da ta yi rukun sai kaga jari ne to shi kuma idan mutum yana son abu irin wannan irin sa rufewa yake zai yi tunda yana so yana ta bibiyar ta ta ƙi yadda sai ya ya yadda zai bata wannan kudin fatami ya biya fata aitu ne na ganin ya dan goge fata aitu biya a sa'ayu an gane ko yawwa wato shine mutum ya yi iyayensa wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min shine ayan karkashin wannan ayar mutum ya fito zai taho sallar jami'i yana zuwa ya tarar a zaman tahiyya ake wa man arada al'as wa ta'alaha sa'yaha za a warke ladan jami'i saboda wannan yunkurin da yi na tahowa kawai wani ya zo ka shigo masallaci kawai wani ya zo ya tsaya ya ce ai ai ai gidan ka san haka mutanen mu suke kawai sai ka zo ana zaman tahiyya duk ga jama'a sai wani akaran bane ya kalle ka ya ce wa an yi da ya zuga ba bi ai wono ne ai ko zuwa kai kafin ya sallama ka zauna ka samu jami'i kawai kuna da bambanci ne da wanda ya samu raka a ɗaya biyu uku hudu amma jami'i ka samu jami'i saboda me wa man wata alaha ta'yaha wannan kokarin da kai na zuwa sai Allah ya baka ladan sa sai ka samu amma dai wani kaga ya tsaya ya koma gefe ya tsaya ko biyu za ku yi baccan kuma mutum arba'in ka tara suna sallah kuma ga hadisin cewa wato ladan ma yana da bambanci ga wanda suke da me yawa to mutum ya iyayen ya dake wajen yin abu shine a sa'ayi shi sa ya Allah can gurin yace fa ulaika kana sa'ayuhum mashkuran iyayen da suka yi sai Allah ya gode wannan abu to anan to shi ma sai yace fa ta'aitu fiha na iyayi na kaga me kenan wataƙila in hotel ya kama ya biya kuɗin hotel idan a gida ne ya kukkulle ko ina ya yi duk dabarun da zai shine ta'aitu fiha hatta jama'atu ha na iyayi na bi na ga na tattaru da ita gani ga ita ba kowa shine jama'atu ha na tattaro ta na gaba wanda zai iya ganin yanzu to sai yake ne to shine yake cewa falan ma qa'attu baina rijlaiha yayin da na gama tube kaya na na zauna a tsakankanin kafafuwarta kala sai ta ce ittaqilla ta karbe kudin ta amma ta ce ka ji tsoron Allah wala tafudda al-khatama illa bi haqqi kar ka sake ka sanya wannan zoban kar ka kawo min da budurci na sai da haƙƙinsa duk za ka fassara shi haka kar ka sake ka shiga gonar da ba taka ba shine wala ta fuddal khatama illa bi haqqi ya salam saboda haka ta gaya min wannan yace fa kumtu sai na miki wa tarattuha na rabu da ita kawai ya ce fa in kunta ta'lamu ya Allah an ka san cewa anni fa'altu zalika ibtiga waje nayi wannan abun dan neman yardarka fa furja anna furjatan Allah ka ƙara buɗa mana hanya ta wannan kogon da ya kulle mu dutsen da ya zo rufe mu a kogo qala mai ruwa ya yace ibnu umar yace fa faraja anhum as-sulusai sai Allah madaukakin sarki ya buɗe musu biyu bisa uku na wannan kogon amma ba za su iya fita ba wa qala al-akhar sai na uku ya miƙe yace Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu anni ta'jaltu ajira in har ka san cewa na dauki kwadagon wani na dauki wani bawan Allah dan kwadago aiki bi farakin min zarratin na cewa zan bashi kwano uku alfarat shine kwando amma bayanin da malamai suka yi shine alfarat malaman da suka yi shari'i shine kwandon da yake cin kwano uku na alkama shine ladansa za a bashi kwano uku na alkama kenan an fahimta da kyau ko shine farar kwando ko wani mazubi amma kwando shine farar ko buhu amma dai irin kwandon nan da ake auna dankali to mai cin kwano uku shine farar min zarratin na kwaya na alkama yace bayan ya gama aiki ba a ɗaitu ba shi kada ya ɗauka aiki ba da aka zo wajen biyansa sai na bashi wa ba za ka an yi ako da sai raina sai yace wataƙila ka za a mutanen mu suna irin wannan sai ku yi jinga da mutum sai ya gama ya ce wallahi sai ka ƙara ma ba haka da ka ga aikin ba zai yiwu sai ka tsaya ka ce to aikin nan ya fa haka gaskiya na yi tsammanin ƙasar gurin nan mai laushi ce ashe duk duwatsu ne shi kenan zai ku sake da tsada in bai yadda ba ya bar gurin ka ɗauko inji ya ma ka ji yadda ake biya to amma an kai yadda dole ka yi kamar yadda muke faɗa ne dan a daidai zau daga nan zai kai ka inda zai kai ka kuna tsayawa nawa ka san ne a daidai zau nan ba su da kirki in ka sake ka shiga ka zama nama gwara kai ciniki ya fi sauki kuma shine musulunci nawa naira goma to guri kaza za ka yi ka gane gurin eh na gane shikenan idan aka je daidai gurin bai ƙara sabe da shi ba zai wuce ba saboda ya ga ruwa a gurin ruwa ba zai bata ka san ba za su bata taya ba an yi ruwa idan baka biya shi ba ko baka da laifi ko dai a gurin Allah ka san da haka mutum zai sai Allah ya isa Allah ne ya sai haka sai dai ka ji tausayin sa ka bai shi amma idan bai kai ka gurin da aka yi jinga ba wallahi inda zai ajiye ka nan ya gaba ba abin da Allah zai ma domin ka'ida ke sai ya cika wannan ka'ida shine kawai idan kai kuma ka hau ba tare da an yi jinga ba ana zuwa gurin gurin naira goma yake ma naira hamsin sai ka biya wa yake ka hau domin a su kote rizan ka yadda ya kai ka kenan kamar jinga kai ta ka ɗauka shine illar so da haka da aka zo kawai shi ga yadda aka yi da shi kwano uku za a bashi da aka zo sai ya raina yace shi zan ba zai karba ba yace fa amattu ila zalikal farad na dauki ai asattu na dauki wannan kwandan mai kwano uku fa zara'atu kawai na zo na shuka alkama ce dama na shuke ta gaba ɗaya a gona hatta sharaitu minhu baqaran ai da na tashi girbi aka samu amfanin gona mai yawa yace ya sai da na je shanu wara'iya da mai ma kula da shanun har da bawa da wannan kai ko kwano uku ka san hekta nawa ne kwano uku saboda haka kankace mai wannan an samu garki sun da a wataran fatara mai tada tsohon bashi sai fatara ta ciwo shi kawai da ya tunowa ya taɓa yi wani aiki bari ya je karɓo kuɗinsa sai ya dawo faƙala yana zuwa ya ce ya abdalla ya kai bawan allah adi ne haƙƙi ka biya ni haƙƙina yaushe sai da aka gaya ma ana tunani ni ne wanda na yi wa aiki lokaci kaza kaza kaza ya ce eh na tuna ya ce to na zo karɓa haƙƙina fa kuntu ya ce sai na ce in taliki la zalika albaqar kaga wancan taron shanun ya ce wara'iya da mai kula da su yace fa inna halaka gaba ɗaya naka ne je ka tattare suka je fa qala mutum ya jiyo ya ta tahzi'u bi malam ba zuwa ne kai mun izgiri ba izgiri za ka yi mun kwano uku na zo karba na haƙƙi na ka ce in juya in kalli garke in tafi da ji har da me yace izgiri za ka yi mun qala yace fa qultu sai nace ma astahzi'u bik yace wallahi ba izgiri zan ma ba walakin na halak ina ga ma naka ne duka naka ne Allahumma in kunta ta'lamu anni yace ruwaya ɗaya ta nuna ya tattare su gaba ɗaya kada ko na gode gaba ɗaya ya tattare su ya tafiya ta ko irin na gode din nan ko ɗaya irin dama naka ne kawai ya tafiya ta to ko a jiya ka ba mutum ka zo karɓa ai ka ce ka gode gaba ɗaya ya tattare su ya tafi yace Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalik ya Allah in ka san na yi wannan ibtiga a wajeka dan neman yardarka fa furja anna ka yaye mana wannan damuwar da muke ciki fa ku shifa anhum annabi yace sai aka janye musu dutse gaba daya sai suka fito shine malamai suke tattaunawa tsakanin mutum uku nan waye fi bajinta na farko wanda ya zo Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما shi wanne ya kalla sannan na biyu ya zo shi kuma wa rajulun da atu ra'atun za ta mansibin wa jamal ya gama koyewa gaba daya ko mai idan mutum yana son mace ko mai zai iya yi a kanta saboda haka ya samu dama iya dama kun ga wannan cikakkiyar takawa kenan ba mutum gani ya za a kama shi bai ko kamar sadakar buzu ya zo yana ɗebo ruwa ta lallan na zuba a cikin rijiya yana sadaka fi sabilillah ai kaga ba lada domin ko ko kai wato fi sabilillah ko ka ce ba fi sabilillah ba kuɗi dai ya tafi an bi sabi layi ne kafin ka zo nan za ka bayar sannan sai na uku shi kuma wanda aka zo gaba ɗaya dukiyar aka tattare wane ne fi na biyu na na tsakiya shi ne na biyu ai na shedan shi na na saboda ya samu damar gaba daya kowa ya yarda na biyun ya ko amma ko malamai suna jinjina na ukun nan domin sun ce da na ukun nan za ka iya samun na biyun domin kana da kuɗi za mata nawa za ka kawo sai yadda ya ji tsoron Allah saboda haka amma wannan zinan ba za ta samun ba da kuɗin ba na uku ita ko wannan na farkon aka ce zai samun ba da na biyun ai zina ta zama yanzu ruwan dare yanzu a satin da ya wuce ba na ba mu misali ba sun ma an ba daina yayin zina yanzu daga lesbian sai tsafi ko ba nan na ba mu misali ba yawanci celebrities masu kuɗi ma bai yanzu ba sai dai su je wani mai kuɗi ya ɗauko ta ba zina zai da ita ba kaki zai mata a baki kawai ya ba ta miliyan hamsin ko ɗari shi kenan kawai kaki zai mata a baki wannan abin yanzu ake ai zina yanzu suna ganin ya zama ruwan dare domin ko ina akwai matsafi ne bokan su zai gaya musu cewa an kai samu wata yadda ake ji da ita ko mai ɗan shekara kaza ko mai ɗa ɗaya ko biyu ko mai kaza ka zo ɗauko ta ka zo kai mata kashi a baki shi ne siddabar sai za ka yi kuɗi ba za ka taɓa abin nan ba kuma ana yi Allah ya sauke kuna mamaki ko wallahi yanzu kashin yayin kashi a baki ake ake dakka Allah ya sauke to wannan shine to wannan abin da nake so in kai mu shine kun ga ayar da zamu kalla ta goya bayan wannan hadisin ita ce aya cikin suratul namli amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah yayin da mutum ya shiga kunci kun fahimta da kyau ko shi yasa wasu masu hikima suka je gurin mara lafiya bayan sun ma addu'a sai ce mu ma yi mana addu'a domin shi a wannan lokacin Allah yana amsa addu'arsa yana cikin yanayin da wato Allah yana kallon sa to saboda haka wannan shine kun ga idan mutum ya shiga kunci a lokacin ya kamata ya koma wa Allah ba gurin boka yake zuwa ba gurin Allah ake zuwa sannan abu na biyu banda wannan ayar abin da za mu koya shine ashe yin koyayyen abu mutum ya yi abu tsakanin kai ba ma haka ba wallahi zaman duk ƙasar da kuka ga duk garin da kuka ga ana zaman lafiya ko Kano da Najeriya in ji abin da ya sa ake zaune lafiya saboda suna ɓoye aikin alkhairi ne a ɓoye suna yi wallahi shi yake zaune da mu lafiya ɓoyayyen aiki da ake shi sa na taɓa wata magana har wato na ta maimaita ta cewa yadda kake da ɓoyayyen saɓo to ya kamata a ce kana da ɓoyayyen aikin da Allah zai yarda da shi dukan mu muna da wani ɓoyayyen saɓo wanda ba wanda ya sani ko a wayarka ko a waninta ran da zaka je yanzu a masallaci ma an kaga dama ana karatun nan zaka buɗe wayarka ka shiga gurin ya juju ba ma juju ɓoyayyen saɓo na kusa da kai ma bai sani ba ballanta zaka je kai daga kai sai wayarka to yadda ka san kana da koliyar zabo ka tabbatar kana da wani wato wani aiki da in ka roƙi Allah da shi kai tawassuli Allah zai biya ma bukata wani koyayyen aiki kamar yadda wayannan bayan Allah suka nuna shi ta malamai suka ce duk kasar daga duk mutanen da suna zaune lafiya to irin wannan ne yasa suke zaune lafiya koye wani aiki da Allah zai yarda da kai akwai misalai da yawa da magabata suke kawowa misali na farko sai na umar kun san sai na abubakar ma ne amma sai na umar saboda ya yi shekaru yana kilafa za ku ga a zamanin sa an yi abubuwa da yawa yana da sahabbai da yake fita ran gadi da su in dare yayi wannan ran gadin shine kamar aikin hizba kenan saboda haka yana zaga cikin dare sun tsaya a wani guri ba an karwa sai aka ga sai na umar ya zame ya tilale ba wanda ya ankara ya tilale kawai sai ganin alhaji bin ubaidillah sai daga cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna sai hango sai na umar na lade yana fitowa sadaf sadaf kawai sai zuciya ta tsaraya ba a me halifa yake ladewa ta me yake sai na umar ya fito sai ya rabu da shi kawai daga gidan wata mata ya fito ya gan shi sai mai shiru sai washe gari irin abin nan kawai sai ya dawo yana zuwa ya ta sallama aka amsa sallama aka ce shigo yana shigowa sai ya je ga wata mata ce a cikin tsohuwa tukun sai ce da ita baiwa Allah jiya lokaci kaza cikin dare na ga wani mutum ya shigo gidan nan me zo yi ta ce Allah sarki ai ya bu wata kaza ko shekara yana zuwa nan ban da kowa da ka gani nan a duniya ni kadai dai shi yake zuwa ya wanke mun kaya ya kawo mun dan abinci ya yi mun wanka ta faɗa abubuwa da yawa da yake mata Allah bin Ubaidillah yace astaghfirullah yace wai ni ne nake tuhuma Umar ya zargi kansa akan wannan ya fito to kaga wannan koyayyen aiki sai na Umar a matsayin sa na Amirul Mu'minin yana da aikin da yake yi wanda hatta kabi da tsansa ba sani ba ɗaya kenan na biyu na sha faɗarsa Ali bin Al-Abidi shi lokacinsa ɗaya daga cikin jikokin sai na Ali shi lokacinsa har zarginsa mutanen gari suke cewa marowaci ne baya kyauta an ce gida annabi an san su da kyauta jikokin annabi dangi annabi da kyauta amma shi wannan kankamu a ta surutu sai lokacin da ya mutu wanda suka zo yi wanka sai suka ga nan kafaɗinsa nan da nan gaba ɗaya shata ta yan dako domin zuwa na lokacin buhu hannu biyu ake masa sosai su ɗauka su sa a kafaɗa ba za sa kaya aka na ta ba mu misali kaya aka ba haushe ne yake sa zai ɗauko 50 kg 100 kg a kansa ga kwakwalwa ga jini ko a jikinsa sauran kasashe sun gani ta ce mahaukata wannan ai mahaukaci ne domin gurin da jini yake kamar ba dan electrician da ya zai kalli junction box din nan gaba ɗaya ka je kana haɗa gurare a kai ka san me zai faru saboda haka su a nan ke sawa sai suka ga alamar da ku ashe bayan kwana biyu sai aka daina ganin abinci yana zagawa a cikin madina ana ta maganganu sai suke cewa anya ba shi ne yake kai abinci ba domin abincin da ake kai wa talaka zai je ya rubuta a jikin buhu bi sabilillah ya aji don ba kulle gida ake ba kawai ya kyale muku buhu biyu zai dauko ya aji a wannan gidan ko duk biyun ya aje muku ya gaba in ya ji an fara korafi a unguwar na ana ta surutu ai ji an ka kai sai ya shiru ya canza unguwa ya koma hausawa sai ya kun manta ya kuma dawowa koyayyen aiki ne kaga shi kuma ɗaya daga cikin fa'idar koyayyen aiki ko ka mutu sai Allah ya fito da shi wallahi sai ya bayyana kun ga mutum na biyu kenan Ali Zain al-Abidin na uku Abdullahi ibn al-Mubarak wanda kun ga shi dabi'a Abdullahi ibn al-Mubarak shi dama kowa ya sani karanta kisar sa za ga mutum ne mai kyauta shi zai nemi kuɗi na shekara guda kasuwanci shekara guda kuma ya tafi jihadi haka yake yi shi shi yarka daukar nauyin su imam malik in ya je gurin imam malik shi za ku ga imam malik bai je ko ina ba banda madina abdullahi bin mubarak ne yake ba shi kuɗin da zai dau nauyin kansa da iyalinsa sai kawai ka karantar da hadisan annabi abin da yake kenan fahimtar wannan sai za ta sa wa kai addini hidima amma mu yanzu mai karantar da ku za ku iya bari ko ya zo a kafa ko kai ya zo a oho ya Allah ya ji bayan ana yi to ko oho ko a jikin ku ba wani ma idan bai zo ko korafi za a yi haka ne za a zuwa ce wani bai zo ba wanda zai tuntuɓa in banda wato ashabul aqli su za su iya tuntuɓa lafiya kuwa haka ba wani ɗabi'a mu ce ba wai na magana akan iyawai majalisin a'a ina faɗan ɗabi'ar mu ɗabi'a ce malam ba wuce saboda yana samun abu arha za ka ga ko da ɗai ba abin da ya masa zafi shi dai kawai bukatar sa yake kallo yanzu misali zan bayar hatta ko a irin harkar nan ta social media mutum baya zuwa mutum zai iya korafin ba a ji amma bai taba tambaye su cewa ya kuke sosin yadda kuke ko ɗabi'ar ba wannan ɗabi'ar ba wuce ji ta ne sakaci shi dai abu mai mahimmanci ba ya mahimmantar da shi illa man rahimahullah to da laitu bin sa'ad da imamu malik abdullahi bin mubarak shi ya ɗanoyin shi a misira ya ce ka zauna ka kare misira kawai duk shekara abincin shekara guda da kuɗi yake tura musu na taɓa wannan misali na ce yanzu da za a zo haka siƙau a samu wani malami ba ma mu almajirai ba a ba shi mota gaba ɗaya gari da ya ɗauka amma haka ba yan drama shiru za ku to irin wannan ɗabi'ar ai haka yake a yanzu da fantami yana kan minista kowa ba ya san shine minista ba yanzu wanda yake akan yanka wasu zai ba san waye ba to in naka ne nan da kake tsaya kawai nan hasara take motsawa idan naka ne amma wallahi da yawa yanzu ban san waye a nidda ba da yawa a tun daga kan nidda ma da ya dora abin nan ballantana a harkar sadarwa to abdullahi bin mubarak shi ya ɗauki nauyin imamu malik shi yasa imamu malik ya zanto bai je ko ina ba yana cikin madina dan wata nan da ya ji labarin zai aurar da esta ya bincika ya ji irin abin da suke bukata jirgin ruwa guda ya aika wa da shi zahaban nasu wa baqiya nasnas saboda haka abdullahi ibn mubarak yana zuwa a gurin wani matashi yana karatu yana zuwa sai ya tarar baya nan wanda yake karar bari ku ji wani abun mamaki waɗanda yake karantarwa fa ya zo ya ce ina wane aka ce ai baya nan bashi ne mai yawa mai bashin yake hakuri aka kulle shi waɗanda suke amfanuwa da karatu su ne masu ba da hankalin sa ya tashi shi kuma zuwa kawai yake sai da ya bi hadda zai ya tambaya waye mai gunsa kuɗin ya biyo ya je ya san adadin kuɗin ya je da daddare ba wanda yake ganin sa yi sallama da mai binsa kuɗin bai san shi ba dama ya ce kuɗin da bawan Allah ne yake binka gashi saboda haka aka fito da shi to bayan ya fito ne sai ya ji labarin cewa ai Abdullahi bin Mubarak ya zo garin nan amma ya tafi sai ya tafi kawai da ya bi shi abin da zai ba ku mamaki da ya bi shi ya yi kilomita wajen hudu da tafiya ya je ya cimmar yana zuwa ya ce ana zo gari ya bawan Allah an ce ba ka nan ya ce yi wallahi ga abin da ya sami to waye fito da kai ya ce wallahi bai sani ba yi godiya a ransa ya gode wa Allah bai san waye fitar da shi koyayyen aiki kenan bari ba misali na hudu in tafi babin gaba a cikin sifatu sabuwa ibn al-jawzi ya kawo ibn imam zabi ma ya kawo a siyar siyar wa alamin nubala amma sifatu sabuwa da wan kana son wa'azi da yawa zaka mujalladi biyu ne kawai na ibn al-jawzi to ya kawo labarin muhammad bin al-munkadir muhammad bin al-munkadir malamin imam malik ne wata rana an yi kamfan rashin ruwa a madina ba ruwa ɗan madina na ta roƙon ruwa to shi muhammad bin munkari cikin dare yakan shiga masallacin annabi alaihi salatu wasalam ya zauna yana zaune a ciki ya gama na bulbulin sai yana zaune yana tasbihi sai ya ga wani bawan Allah ya lallabo ya shigo duhu ne cikin masallacin shi kuma Muhammad bin Munkadir yana bayan amudi fila yana bayan fila a zaune ba bai ganin sa bai ganshi ba kawai sai je sallah raka'a biyu shi wancan bawan Allah da ya shigo yace ya Allah mutanen Madina ga ta roƙon ka ruwa ka dike musu ruwa Allah zai kai musu yace wallahi bai sauke hannunsa ba sai ga wani kiyana wani ka sai ruwa Muhammad bin Munkadir ya zuba mu ido yake to dan da yana da yayi magana da farko yana cewa Allah sai kai ce wannan wanda irin mutum ne a karan bana a zuciyarsa yace Allah yake wa alwashi haka yace wallahi bai sauke hannu waje ruwa sai shiru yace wallahi babba ne yace ya ci gaba da zama kowa yana masallaci shi bai san yana ciki ba shi wancan ma Allah da ya shigo ya kyale shi yace sai dab da lokacin as-salatu ya tashi yayi sallah sannan ana kiran as-salatu sai ya fita da ya ga mutane za su zo sai ya fita kamar irin shi ma yanzu ya zo masallaci aka shigo da shi yace yana kallon sa ya makin dinsa aka yi sallah azuba ya dau kayan sa ya fita yi tafiyarsa ba wanda ya san yayi washe gari mamar bin mukaddi yace na kuma dawowa yace wallahi sai na kuma ganin sa ya kuma zuwa yayi sallah yayi addu'o'i yace gari na wayewa yana fita da addu'a sai na bi shi ina bin sa a baya yace ina zuwa sai na ga inda ya shiga sai na rabu da shi yace rana ta uku ya kuma dawowa yace to shine na da naje da na bari gari ya waye na zuwa sai na same shi ashe ba duku ne gyaran takalmi shoemaker ne yace ina zuwa sai na same shi sai na yi masa sallama yace bawa Allah da Allah na zo ne kai mun addu'a sai fara faɗa mai haka yana ta faɗa saboda yana so ya tona mar asiri ya yayi abu a koye yace na ga ya rika faɗa mutane har makoda suka lalleko suka ga Muhammadu bin Mukari sananne ne prominent mutum ne an san shi me ya haɗa ga da wannan da ba kowa ne zan ji ba yara yake yace shi ba ya san irin wannan da ya ga abun ya yi sai ya haƙura ya rabu da shi saboda haka washe ranar kuwa suna rabuwa sai tattare kayansa gaba ɗaya sai gudu Muhammad bin Munkari da ya kuma dawowa yana zuwa ya tambaya ina aka ce to an ji dai dai wanda aka ji wai wani bawan Allah ya zo suna ta hayaniya aka ga ya kwashe kayansa washe gari ya tattara ya ba san inda yake ba akwai bayin Allah ire-irensu da yawa za ka ganka koma littattafan wato magabata ana ta kawo ire-iren waɗannan a ga waisul karni da annabi ya ce sai na umar ka haɗu da shi ya ma addu'a to saboda haka mu tabbatar muna da wani aiki ɓoyayye da muke yi tsakaninmu da Allah wanda idan zan muka tashi yin addu'a za mu ce ya Allah dan kaza da ni ba wanda ya sani sai kai Allah kai mun kaza shi da alkhairi ne da wasu suke yi mutum yayi kaza ya ce kar a faɗi sunansa daidai ne ka koma kai ka wasu da wannan a ce wani bawan Allah ya yi kaza to mutane sai Allah ya saka da alkhairi Allah ya kaza addu'a ce mai kyau akwai su da yawa amma bari mu je gaba Allah ya dace da mu me za mu koya karkashin hadisin malai yace a tawassulul mashru' tawassali wanda aka shara'anta allazi dallat alaihi nususul kitabi was sunna kun ga wannan shine babban tawassuli da ake so kai aikin kwarai ka roki Allah da shi huwa tawassulu bi asma'illahi tabaraka wa ta'ala wa sifati bayan wannan kuma zai tawassuli da sunayen Allah ya Allah dan sunanka al-alimu Allah ka bani ilimi haka ake dan sunanka ar-razzaq Allah ka azurta ni haka ake shi ne ayi inna lillahi tis'atan kamar da muka biya a baya wa tis'ina man mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhala aljanna shine abin da ake ni sai ma ne yace aw tawassul bil amali salih tawassuli da sunayen Allah kyawawa da zububunsa ko da aiki na kwarai aw aw tawassul bi du'a'i rajulin salihin hala hayati kunji ko kai tawassuli addu'ar wani mutum na kwarai lokacin da yake raye wana sa ba addu'a muna ba wai ya mutu ka je kabarin sa ba wannan kuma ya zama shirka ba daidai bane ko ko babbar bid'a an fahimta da kyau ko to saboda haka abin da yake daidai shine mutum yana da rai kana kyautata masa to da Allah a sa ma addu'a daidai ne sannan na uku ko na biyu a tawassulu ila Allah bi amali salihin yaf'aluhu al-abdu khalisan lillah mutum ya tawassuli da aiki na kwarai wanda ka yi shi don Allah a ɓoye na uku kuma mana habbal amala ila Allah ko min ahabbil amali ila Allah ta'ala adawul fara'i mafi soyuwar ayyuka a gurin Allah madaukakin sarki shine yin farillai mutum ya yi farilla abinda Allah ya dora man na farilla ba za ka je kai ta yin nawafil kuma alhali ka yi watsi da ka yi watsi da farilla ba to wannan shine kitabu tauba babi na arba'in kitab na arba'in da tara littafin da zai magana akan tuba kun za akwai bambanci tsakanin tuba da istighfari me bambancin su me bambancin tuba da istighfari kuri ɗaya ne mun san dai malamai suna cewa idan jama'a iftaraka wai idan taraka jama'a idan suka haɗu kowanne zaman kansa yake idan kuma suka rabu sun haɗe din wannan yana nufin ma'anar wancan yau wanka ce ka la ilaha illallah to a haɗa kuma yake da muhammadun rasulullah eh to shine malamin suke cewa tuba shine neman gafarar Allah akan abin da mutum yayi am istighfar kai neman gafarar Allah akan abin da mutum yayi wanda ya wuce ka nemi Allah ya yafe ma tuba kuwa shine mai wato bangare uku abin da ka yi din da wanda ake yi na zunubin yanzu da wanda za a fada cikin sa nan gaba shine tuba wannan harshe uku wannan daya ɗaya daga cikin ma'anonin kenan to Allah ya azurta mu da tuba kafin mutuwa babu haddi ala tauba babun da zai magana akan kwadai kwadaitarwa dangane da tuba wal farahi biha da yin farin ciki da tuban mutum ya nutsu da tuban da ya zuwa ga Allah wannan hadisin mun mariya shi a farkon kitabut tauba ana bi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala annabi ne mai ruwaya hadisul qudsi annabi tsira da aminta Allah tabbata gare shi yace Allah yana cewa ana inda zanni abdi ni ina inda bawa na yake tsammani da shine abin da muke faɗa idan ka ce Najeriya ba za ta gyaru ba to sai Allah ya baka haka amma idan kana kyautatawa Allah da san za ta gyaru to sai ya gyara ko da kar ana ganin wasu abubuwan ba su gyaru ba sai Allah ya sauƙaƙa ma abubuwa da yawa yawwa ka rika kyautata Allah zato idan ka ce Allah talaka ne sai baka a talaka idan ku kace huwal ganiyul hamid sai ka duk abin da yazo ko me shi sai Allah ya sauƙaƙa ma to ina inda bawa na yake tsammani na an kai wa Allah tsammanin zai baka komai ko da zumuna da tauna ana maganar ko biliyan nawa ne ko tiriliyan nawa sai wani yake cewa ai ba wannan kudin ai babu wannan kudin gaba daya da muna zaune kalau kuma ka taba to ai an kusa lokaci ya kusa abin an gane ko to saboda haka cewa sai nake cewa dan ma ba a duka wannan kudin ba ai da gwalagwalai da diamond ya ce ai sun wuce wannan na ce kuma sai dai a ce ba a buga ba amma babu wani adadin kuɗi da wanda aka sani da wanda ba a sani ba da babu shi dama zinare da azurfa ba su ne kuɗin ba to kuma har yanzu karewa su kai har yanzu kwakulo su aka yi wani wani wani wani lokacin ma musamman inda mutane suke rayuwa da yawa a kansu ake ta tafiya ba a sani ba biliyoyin wannan tiriliyoyin wannan kuɗin to so da hakan kai da Allah yana da wannan zai baka Allah yana da su kuma ba abin da zai da su to duk abin da ya taso ka yadda Allah zai yi shi sa Allah ya ji gan Alhaji Garba Ado farkon zuwan mu Makka 2019 da muka a lokacin ma ko da yake lokacin za a ce miliyan ɗaya ne hotel a ɗaki a wannan ɗakunan na harabi zamzam a ce miliyan ɗaya ce kai miliyan ɗaya ya ce malam ka roƙi Allah ya baka kuɗi na ce gaskiya ne ya ce Allah ya dace ka kwana a ɗakin nan na ce Allah ya amsa shi ne kawai ma zalika alallahi idan ka yadda Allah kuma wadaci ne zai ma kar ka yadda wani abu zai zo ka rika jin cewa kana yin wannan to ka da Allah Allah madaukakin sarki ba ba talaka bane ganiyun hamid ne yawwa to shine yake cewa um wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da shi idan zakarani ka ji zikirin ko to ina tare da shi idan wato ya tuna ni kun ji ko in ka tuna Allah yayin da wani bukata ta zo ba to Allah yana tare da kai fa in zakara ni fi nafsi in ka tuna Allah cikin ranka yace zakartuhu fi nafsi ni ma zan tuna shi a cikin raina ka bawo Allah yadda yake ba ruwanka yawwa a mai ruwa ka ba ja'a wa in zakara ni fi mala'in idan mutum ya tuna ni cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairun minhu shi ma zan ambace shi cikin wato tawagar mutanen da suka fi mutanen da ya tunan alkhairi su ne mala'iku wa in ta qaraba ilayya bi shibri idan ya kusanto ni bi shibri da kamu daya yace ta qarabtu ilayhi zira'an zan wato kusance shi ni kuma da zira'i daya wa in ta qaraba ilayya zira'an in ya kusance ni da zira'i daya ta qarabtu ilayhi ba'd ni kuma zan kusance shi gaba guda wa yana ta ni yamshi idan mutum ya zo min cikin tafiya a taitu warwa latan zan zo masa cikin gaggawa da sassarfa saboda haka wannan da ana nuna ba alaƙar ka da Allah ta zama mai kyau shine kawai abin da hadisin yake so ya nuna ta zama mai kyau mun yi wannan hadisin a baya al hadisu alf wa sab'u mi'a wa sab'ata wa sab'ata wa arba'un hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da arba'in da bakwai ana abdullahi bin mas'udin an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce lallahu afrahu bi tawbati abdi lallai Allah madaukakin sarki yana cikin farin ciki idan bawansa ya tuba min rajulin fiye da mutumin da nazala manzilan da ya sauka a wani masauki wa bihi mahlakatun kun ji ko a tare da shi bihi mahalakatun a tare da shi akwai mahalakarsa abin nufi yana tare da guzurinsa shi ne abin da malamin suke nufi da wannan yana da guzurinsa cikakke shi ne bihi mahalaka kaga ba guzuri da ruwa da abincin babu su ai an tafi lahira kenan an gane wa ma'ahu raqilatu kuma yana tare da ko a takur wayar ba me muka lallake innal mu'mina ai to babu ana wa gaskiya innal mu'mina yara dhunubahu lalle mutum yana ganin wato laifukansa eh gashi nan ya miko mun ai oke ana kuma hadisin kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu an nafsi qala innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakafu an yaqa alayhi shine aka ce hakika mumini yana kallon zunubinsa ka annahu qa'idun tahta jabalin kai ka ce yana zaune a karkashin wani dutse ya kafu an ya ka alai da yake jin tsoron ya faɗo mar abun nufi duk mumini yana yi wa zunubi kallon haka ne kaga idan mutum yana tsoron dutse ya faɗo ma ai ba zai raina to shi ma idan yana tsoron zunubi ba zai raina zunubin ba misali ne mai kyau kamar mutum yana karkashin dutse to duk mumini haka yake kallo wa innal fajira shi ka fajiri yara zunubahu ka zubabin mara al'anti i kallon da yake zunuban zunubinsa shine kamar kuda ne ya zo wuce ta kan hanjinsa kawai ai zai ce ba komai in ma zuwa ya kaɗe shi kawai zai ci gaba da harkarsa shi wanda yake fajiri haka yake kallon zunubi amma mumini kallo yake kamar gida wato dale da goron dutse ne za su danne shi saboda girman su فقال به هكذا قال أبو شهاب بيده فوق عنفه هكذا فعلت هكذا كده saboda haka sai ya nuni da hannunsa akan hancinsa ya gwada sun makala sai yake lallahu a farahu fi taubati abdi lallai Allah yana farin ciki da tuban bawansa min rajulin fiye da mutumin da nazala manzilan da ya sauka a wani masauki wa bihi mahalakatun yana tare da guzurinsa wa ma'ahu rahilatuhu kuma yana tare da abun hawansa alaiha da'amuhu wa sharabu akan abun hawan nan nasa ga abincinsa ga abin shan sa shine karin bayani akai ma akan mala malakatu shine abin da in babu shi zai iya halaka to nan kuma sai aka fito ma da shi fili fa wada ra'atuhu da ya gaji sai dora wato kansa kawai fanawa naumatan bacci ya kwashe shi dan gajeren bacci na gajiya fastai kaza ana haka sai ya farka wa qad zahabat rahilatu kawai sai ga wannan abin hawan nasa ya gudu hatta hatta idan shadda alaihi al-haru ga gari ya wato sai da gari ya ɗau zafi ya dinne ga zafin rana ga kishirwa wal anan shi da kishirwa aw ma sha Allah ko kuma yadda Allah ya ga dama tsawon lokaci qala sai yace arji'u ila makani yana ganin wannan zai ce ai ba abin da zan yi yanzu na fata tafiya ba guziri ko mazan ko kuma zan koma inda na fara sauka ko in koma gida duk za ka iya kawo shi eh kaga gurinsa kenan inda ya sauka ya duba gaba ɗaya abu hawansa bai gan shi bai ce bari in koma inda na zauna dabba ta gudu bari in koma gurin zauna faraja sai dawo fana naumatan ya ci gaba da bacinsa sun marafa al'asahu yana farkawa da yana ɗaga kai bai za rahi na tuwo inda kawai sai ya ga wannan abun hawan nasa a tsaye a kansa da Allah wannan irin murna zai a misalin wannan shine ne misalin wanda ya yadda iphone ɗinsa ko samsung yana ɗaga waya ya zama kudda ne gaba ɗaya da ita maybe lokacin da ya yi hattaci ya sauke komai na zarat kun san da yadda waya ta zama larura yanzu ya ba kudda ne ya ga yayin uwa kawai a hakura can wanda ya tsinta kawai ya je sa a caji yana sa a caji ko ya kirawo ko aka kuma gwada ana gwadawa zai ji an daga an ce da Allah kai ne mai wayan nan da Allah wani irin farin ciki zai ba zai musalci ba amma ba mai gane wannan sai wanda ya san matsala yawwa ko wanda abu hawan ya bata duka irin waɗannan walillahi al-masalu ala fa idza rahilatu indahu to yadda mutum zai farin ciki ai kun ga kwanan nan da jana misalin wani da shi saboda damuwa da waya ta gaba dubu ɗari biyu aka taje shi yace zai biya shi kada ya san meye a wayarsa yawwa da akwai wani da da wayar ta faɗi kwana dubu ɗari biyu ta faɗi Allah ya kiyaye to shi ne yake cewa fa idza rahilatu wa inda sai ga abun hawa a kansa kare da wani bukhari fi kitabid da'awat babu tauba sai ce hadisi anas bin malik radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum Allah ya fi farin ciki da tuban bawansa fiye da ɗayan ku da sakada ala ba'iri da ya faɗo akan abun hawansa wa qad adallahu fi ardin faladin kuma hakika wannan dabba ta batar da shi a cikin garin da yake daji ne fetal a cikin daji fetal ba gida gaba ba gida ba kuma ta gudu ta bai shi ya zai ji ga komai nasa akan dabbar ya zai ji lokacin da ya ga kuma ta dawo wani layi da masar la'ala shi ne karshen babu za mu tashi babu si'ati rahmatullahi ta'ala wa annaha sabaqat gazabu abubuwan da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da sofin sa ɗauka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wannan damuna Allah ka ba mu damuna mai albarka muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa maɗaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani matasan mu maza da mata Allah ka shirya mana su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin su muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين